أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau magashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na litinin mai tarin albarka wanda ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1441 kun ga zara ba ta barin dami ko? abu talatin ka cinye ashirin da biyar sauran ya kare ko allah sa kafin biyar ɗin a sun ce mummuwa kowa ya fita gari ko to ɗaurin ko zarara ma a yi amma tarnaki ko da baibayi ba kyau sa zarara an samu wani tsoho jami'an tsaro suka kama shi aka jefa a kura kai babaya ya ce ko kun mai da ni zan dawo ya aka yi baba ya ce ba ni da abinci ba ni da kuɗi zan zauna mutu a gida wani mutu a gudu ta yanzu ku dakata ya je auno gari ya ce ga wannan ga ɗan wannan kuma na kayan miya ya ce da za a samu haka ni ma ba na son yawo to in kana so mutum ya zauna ba shi abin da zai ci ka hutasar da shi amma ba cin yau babu na gobe ba na jibi kuma kace kwana goma duk a zauna anya zai yiwu Allah ya sauƙaƙa haka muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya gwada mana a ƙarshen wannan abin su shugabanni su huta mabiyansu su ma su huta shi da ɗan adam sai ubangijin da ya yi shi gwamnati ko ta ce za ta yi tallafi tallafawa fa kamar za ka faɗi ne za a tare ka to mai kawo tallafin shi ma sai ya tallafa wa kansa to ya ka gani eh naira goma aka ce a baka baka naira daya ina naira tara yanzu kaga nan ba tallafi kai an ma tallafi amma wancan shi yanzu hukunci za a yi masa ya yi abin da ba shi aka sa shi ba haka in an ce za a yi abu a yi shi tsakani da Allah sai a samu zaman lafiya duk wannan kidnappers da waye duk rashin aikin yi shi ya jawo shi an tsare mutane babu aiki babu hanyar samun kuɗi to dole su nema wa kansu yadda za su rayuwa aiki ba za a baka ba sai kai dan wane ne ko ko first class ka fita da shi ba za a baka aiki ba sai a samu mai third class ma a bashi saboda mi saboda alfarma ta ubansa ko wani to kaga kai kayi karatun ka sha wuya kayi fasin din mark kuma an zo an ki maka za ka yi tunani mai kyau akan shugabannin da kasar gaba daya yadda ka sha wuya kai ma sai ka tashi hankalin kowa to da za a kwatanta adalci duk abin sai su zau cikin sauki Allah ka sauƙaƙe mana to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul azabi wanda wannan sura mun dan dade a cikin ta ko sura tana da dan dama yanzu yau zamu tashi daidai kan aya ta 70 a sura muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala ya sa muna yi dan neman yaddarsa ya sa duk abin da muke faɗa ba za mu faɗa don mu burge wani ko ya ji daɗi ba a mu faɗi gaskiya don Allah kamar yadda za mu ji a cikin aya mai Allah maɗaukaki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ka ji ko يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم na'am ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allah ka sa mu ci إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ya ya فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان dan adam dai إنه كان ظلوما جهولا haka yake ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات mhm ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Allahumma gfir lana Allah madaukaki ya fara da kiran masu imani amanu taqullah hadda imanin naka kuma aka ce ka ji tsoron Allah ya ku mu'minai ya ku wayanda kuka bada gaskiya ku ji tsoron Allah ta yaya bil a'mali salihah tsoron Allah shine ka dinga aikata ayyuka ayyukan kuma na gargari bayan an yi aiki na gari wa ƙulu ƙaunan sadida ku faɗi magana wacce take katari maganar katazan in ka faɗa haka za a same ta daidai ai sawaban ta zama daidai kenan ato irin maganar da shari'a za ta karɓa wace iri ce wa huwa sidiku ita ce gaskiya wa huwa al-isbaru an ilmin yudabiqul waqi'a wato shine ba da labari da aka bayar akan ilimi wanda ya mudabaka ma'ana yayi daidai da abin da ya auku din wa bi ibaratin ukra mudabaqatul kalam lil waqi wata ibara ne akan alqaulus sadid alqaulus sidiq maganar da ta yi mudabaka da abin da ya auku abin da ka faɗa haka yake to kai gaskiya wa warada fil hadisi sahih ya gangaro cikin hadisi ingatacce hadisi khutbatil hajja hadisi na khutbatil hajja mana idan manzon Allah zai yi abu akwai hudubatul haja da yake irin wadda muka bude karatun nan da ita ita yake in zai daura aure ita yake in zai huduba duk wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yana bude shi da hutubatul hajjati akhrajahu an-nasa'i fi sunani hadisin imam an-nasa'i ya fidda shi cikin sunan nasa hadisi na 1404 an abdullahi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga abdallah shi kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ya ce wato shi abdallah ya ce allamana hutubatal hajjati manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana hutuba ta bukata shine alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أولا رواية إمام النسائي كنا يفعل دتوا الحمد لله قودياتا تبتك الله نستعينه منا نيمان تيمكونسا ونستغفره منا نيمان غافراتسا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ka ji abin da annabi ya ce muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga sharrin kanunmu sharrin kanka ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin kanka wa sayyi'ati a'malina Allah ya tsare mu daga miyagun ayyukanmu ba wanda bai da mugun aiki man yahdihillahu fala mudilla la wanda duk Allah ya shirye da shi ba mai bar da shi Allah ka shirye da mu wa man yudlil fala hadiya la wanda Allah ya bar da shi ba mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah annabi sai ce ina saidawa babu abun bauta sai Allah kaga tauhidi yazo wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina saidawa lalle muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ثم يقرأ ثلاث آيات sannan sai ya karanta wayannan ayoyi guda uku ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ku wayanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu alhali sai in kuna musulmai wanda duk ya mutu ba musulmi ba to ya shiga uku zai dandana kudarsa suratu ali imran aya ta 102 sai karanta wata aya da ce suratul nisa'i aya ta farko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halitta ku daga wani rai guda ɗaya shine annabi adam alaihi salam wa khalaqa matarsa daga ras domin karan kalman annabi adam Allah ya zara guda ɗaya wato kashin kirji na sama wadda ya fi tankwarewa shi aka zara aka halitta na na hawa'u yan shi'a ne kawai ba su yarda da haka ba suka ce a sauran kasar da allah ya kwaba aka yi modilin na annabi adamu wadda shi aka yi hawa'u ƙarya ne wannan fassarar shi'a ce wa basta min humari jalan kasiran wani sa'a daga wannan namiji guda annabi adam alaihi salam da matarsa da matarsa na na hawa'u sai Allah ya ɗaiɗaita mazaje da mata masu yawa a duniya duk wadda ka ga ɗan gida ne ga annabi adamu ɗa ne ga na na hawa'u wattaƙullaha allazi tasa'aluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah allazi tasa'aluna bihi wanda kuke gama juna da shi wani don Allah yi mun kaza wani don Allah kar kai kaza wani don Allah taimakawa wani ta sa'aluna bihi kenan wal arhama ku kiyaye zumunta kar ku yanke zumunci inji Allah inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance mai tsaro akan ku yana kula da ku da ayyukan ku baki daya sai karanci wannan ayar da dalilin ta aka kawo mana wannan kutubatul haja ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku wayanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana magana wacce take katari in kuka yi haka yuslih lakum a'malakum Allah zai kyautata ayyukanku idza akhda'tum fiha in kun yi aiki kuka Allah ya gyara muku wa taqabbalaha minkum ya karbi aikin wa yaghfir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku dhunubanku wa man yudi illaha wa rasulahu fawzan azima wanda duk yake wa Allah da manzansa da'a hakika ya raban ko mai girma Allah ka ba mu shi na lagayatal madlubi ya samu karshe nema faman da kala al-islam bi sigatihi wanda ya shiga musulunci da siga siga ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faƙad hamalal amanata daga ka faɗi kalmar shahada to ka ɗauki amana daga ina min Allah wa rasulihi mutum ya ɗauko amana a gun Allah mahalicinsa ya ɗauko amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jakadan Allah an yi amala an yi amala amalahu ko zai yi aiki irin nasa irin aikin da la ilaha illallah ta tabbatar wa ya ƙulu ƙaunahu ya faɗi maganar da ta faɗa kama amara hullahu tamfar yadda Allah ya umarce shi bi wasiɗati rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallama da tsanin manzansa muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙwala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce inna arabnal amanata lalle mu muka bijiro da ko muka gitto da amana wa huwa ma tazammanatu kalimata shahada wato shine abin da kalmar shahada ta kumsa wasalawati wa ghairiha da salloli da wani wannan amana ne kalmar shahada amana ne sallah amana ce azumi amana ne in baitin azumi amana ne ka iya tafiya daji da abinci ka ci ka koshi sai ka dawo gari ka langwame ka ce ai yau da rana azumin nan da wuya nan ku kayi girki min waza'ifi din na daga ayyukan addini mimma ai ma ma fi'ilihi thawabun wa tarkihi iqabun wanda in ka aikata shi za a baka lada in ka kinsa kuma akwai zunubi wa kadhalika tarkul muharramati shi haka ma barin abubuwan da Allah ya haramta wa huwa taklifu shar'i wannan shine abin da shari'a ta azawa mutane to wannan amana ta addini Allah ya bujiro da ita alas samawati wal ardi wal jibal Allah ya baiwa sama amana yace ga addini yace wa ƙasa ga addini yace wa duwatsu manya-manyan duwatsu jibalur rasiyat hadda mount Kilimanjaro da yake Kenya bi an khalaqa fihi ma fahaman wa nudukan Allah ya halitta musu fahimta da yin firici yace ku karbi wannan amana fa baina an yahmilaha sai suka yi daukanta ai amanata taklif walaysa ibayataha mithl ibayata iblis inda suka yi ba irin kinda iblis yayi bane na sujada ga annabi adam fasujudu hunaka kana farban sujada a can farilla ce wal amanatu huna kanat arban anan bujurowa akai kalbi sai kace a'a can ku aka ce ka yi sai ka ce a ai akwai bambanci ko da arban ne da farban wa ashfaqana minha da sama da ƙasa da duwatsu suka ji tsoron ɗaukan wannan amana ta addini dan adam yana zuwa babu gammo fa wa hamala hal insanu yace a dora masa amma ƙara ai ba da arbiha alaihi bayan an gittomar da ita sai ya ɗauka liyuzhira al-iman min ba'dihi dan ya bayyana imani daga sashinsa wal kufra min ba'd al-akhar wasu sashin mutanen kuma su bayyana kafirci innahu lalle shi bil adam dan adam kana zaluman ya zama yawan zalunci li nafsi ga kansa bima hamalahu min al-amanati na daga abin da ya dauka na amana fajawaza haddaha sai ketare iyakar shari'a jahula ko mai yawan jahilci na bilgaya fanka sama a faradahu sai ɗaiɗaikun mutane suka kasu fa'amana fariƙun minhum wa kafara akaru wani ɓangaren mutane suka yi imani suka yi ban gaskiya wasu kuma suka kafirce Allah ya yi haka liyu'azzib Allahu almunafiqina walmunafiqati walmushrikina walmushrikati dan dai Allah ya azabtar da munafikai maza ya kuma azabtar da munafikai mata ya azabtar da mushrikai maza ya azabtar da mushrikai mata almubayyi'ina al'amanata wanda suke tozartar da amana tsakaninsu da Allah tsakaninsu da bayan Allah tsakaninsu da ainihin wato junansu wa yatubu Allahu alal mu'minina Allah yayi haka ne dan ya karbi tubar mu'minai ya dawo da su hanya wal mu'minati da mu'minai mata al mu'addina al amanata masu bayar da amana wa kana Allahu ghafuran lil mu'minin Allah ya kasance mai yin gafara ga mu'minai bi tarkil adatil jahiliya ta hanyar barin al'adun jahiliya rahima kuma mai jin kai bihim gare su haitu asabahum bil afwi wal maghfira yadda ya basu ya musu afwa ya musu gafara wallahu a'lam wannan shine karshen sura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu da albarkatun da ke cikin wannan sura yanzu surar da zamu bude ita ce suratu sabai malaita sumiyat hadhi suratu bi surati sabai an ambaci wannan sura da suna surati saba idan me liwurudi qissatu ahli saba saboda ta gangaro da kissar mutanen saba fiha fi qauli ta'ala inda Allah malauki gefana a cikin surar a aya ta goma sha biyar ce laqad kana li saba'in fi maskanihim aya hakika akwai aya a ban lura dangane da saba a wajen wurin zamansu jannatani an yaminin wa shimal suna da ainihin gonakai guda biyu ɗaya ta dama ɗaya ta hauni Allah ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci daga arzikin ubangijinku ku gode masa baldatun ɗayyiba suna cikin gari mai daɗi mai kyau wa rabbul ghafur ga ubangiji kuma mai gafara daɗi kan daɗi kenan to suratul sabai makiyya au madaniya makiya ce ko ba madaniya wahiya arba'un aw khamsun wa khamsuna aya ayoyinta 54 ne ko da biyar wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da surar ke karanta suwa bayanu anna al-iman wal amal salih la lil amwali wal auladi wato tana bayani cewa imani da aiki nagari ba wai tarin dukiya ne ko yaya ba kuma qiyamul hukm wal jaza imani da aiki na gari sune abin da ake tsayar da hukunci da sakamako inda Allah a wajen Allah ba kudin ka zai sa ka samu sakamako mai kyau abin Allah ba ba tarin yayanka ba a'a ibtada'at suratul karima bi dalil alam tiradihi ta'ala bil ilahiyya surar sai ta fara tana kafa dalilin kaɗaitakar Ubangiji maɗaukaki da kasancewarsa abun bauta, wa nafil ilahiyyati an asunamihim kuma surar ta kore Ubangijin taka akan gumakan da larabawa ke bauta gabanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. ثم تحدثت عن تكذيب المشركين بالبعث بعد الموت sannan surar sai ta yi magana a kan ƙaryata wanda mushirkai suke yi cewa za a tayar da su bayan sun mutu fa'amartatin rasula sallallahu alaihi wasallama an yi kusima bi rabbihi ala wuko'ihi surar ta umarci annabi ya rantsuwa da ubangijinsa cewa lalle idan mutane suka mutu za a tayar da su bayan wannan fa sun matanawalati suratu babu kasasin rusul sana a cikin wannan surar ta taho da sashin kissa na annabawa na manzanni fazakarar dawud ta ambaci annabin allah dawud wadda bahaushe yake cewa dauda wa waladihi sulaiman ta ambaci ainihin wato kissar ɗan annabi sulaimanu shine dan annabi dawud suleiman ko shi ne bahaushe yake cewa dan dauda in sunanka suleiman sai ce dan dauda wa ma sakkara allahu lahuma min anwa'in ni'am da abin da Allah ya horewa annabi Dawud da ɗansa Sulaimanu na nau'i daban-daban na ni'imomi wa darabatil masala bihim har ma ta buga misali da su kama darabatil masala biman kafaru billah kamar yadda surar ta buga misali ga waɗanda suka kafirce wa ubangiji fasallada alaihimul bala'u sai Allah ya aiko musu bala'i in bala'i ka ganshi yayi yawa to zunubi yayi yawa وأعد لهم عذابا في الآخرة وأعد لهم العذاب في الآخرة يتتلى موسى عذابا على هرا مثل سبع كمان سبع كما تناولت بعض شبهات المشركين حول رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين كما رأيت وانا سورة تأوكو بياني أكن شبهة mana rikita-rikita da mushirikai ke kawowa dangane da manzancin cikamakin annabawa da manzanni fanafadatta bil hujjati damiga ta kore shi buhar da hujja wadda take wadda ta yi daga-daga da ƙarerayinsu wal burhanu salih da hujja wadda take mai rinjaye wa khatamat bi da'watil mushrikin wa khatamat bi da'watil mushrikina إلى الإيمان بالواحد القهار wato surar sai ta cike da kiran mushrikai zuwa ga imani ga makadaici mai rinjaye allazi bi yadihi tadbiru umuril khalqi ajma'in wanda a hannunsa jujjuya al'amuran halitta baki ɗaya yake na'am
bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة حكيكي وهو الحكيم الخبير باين هكفا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها حكيكي وهو الرحيم الغفور mhm وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة yaya قل بلى وربي لتاتينكم mm عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض mm ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
yaya ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ulaik أولئك لهم مغفرة ورزق كريم
to Allah madaukaki yace alhamdulillah kun ga Allah ya fara da yabon kansa ai hamidal hamida ta'ala namtahu bizalika Allah madaukaki ya yabi kansa da wannan almurad bihi sana'u abin nufi da wannan shine yabo bi madmunihi min thubutil hamd da abin da ya kumsa na tabbatar da yabo ga Allah duk wani yabo ya tabbata ga Allah wa huwa alwasfu bil jamili li- bil ja- bil jamili lillahi ta'ala shine sifantawa da abu mai kyau ta tabbata ga Allah madaukaki wani Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wanda duk abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa lahu nasa ne mulkan mallaka ta sace wa khalqan kuma halittarsa ce wa abidan kuma bayinsa ne wa lahul hamdu fil akhirah kuma yana da irin wannan yabon a lahira kad duniya kamar yadda yake da wannan yabo a duniya yahmiduhu awliya'uhu idza dakhalul jannata waliyan Allah in sun shiga aljanna za su gode wa Allah wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa huwa alhakimu Allah shine gwani fi fi'lihi a aiki duk aikin da Allah ya yi gwani ne yayi ka kalli sama kaga kaga wani katako ko azara kaga wani karfe kaga tiredi a ce a kira wani injiniya wanda idan injiniya ya yi aiki aka yi shekara ɗari sai kaga aikin ya zama na ƙau- ba ma ɗari ba arba'in ma yanzu gidajen da aka yi a zamanin shehu shagari in ka zo ka gansu yanzu sai kaga ina an wuce tsarinsu yanzu in kai sai a yi maka dariya ko to amma sama fa ƙasa fa teku sahara tsirrai duk na Allah suna daidai da kowane zamani don haka ubangiji subhanahu wata'ala gwani ne cikin aikinsa alkhabiru fi khalqihi masani ne kuma dangane da halittarsa ya'lamu ma yaliju fil ard Allah ya san abin da yake shiga cikin ƙasa kalma ibaje an yi ruwa ba to duk ruwan da ya shiga tun daga drop daya har ainihin yawansa Allah ya san yawan ruwan da ya shiga cikin ƙasa wa ghairihi da wani ma abin da ba ruwan ba wa ma yakhruju minha Allah ya san duk abin da yake fita daga ƙasa kanabatin kaman tsirai wa gairihi da waninsa wa ma yanzilu minas sama abin da yake saukowa daga sama minar rizqi wa gairihi na daga arziki da waninsa duk Allah ya san shi wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa sama min al'amali na aiki wa gairihi da waninsa kal mala'ikati kaman mala'iku wa huwa rahimu Allah mai rahama ne bi auliyaihi ga majibintansa al-ghafur kuma mai yin gafara lahum a gare su to sai Allah ya ce wa qala allazina kafaru la tatina sa'a kaga yanzu kafirai sune suka karyata ranar alkiyama suka ce sa'a ba za ta zo mana ba ranar alkiyama babu ita ba wata daga mun mutu kawai shikenan daga duniya sai kaduna bala wa rabbi la ta'tiyannakum sai Allah ya ce ka gaya musu ina rantsuwa da ubangijina la ta'tiyannakum wallahi alkiyama za ta zo muku za ta zake muku alimul ghaibi Allah shine masanin gaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard gurgudun kwayar komayya baya ainihin wato fakuwa a gare shi cikin sammai ko ƙasa wala asgaru min zalika kuma abin da bai kai kwayar zarra din ba ba zai taɓa ɓoya wa Allah ba ya san shi yana ganinsa yana jin motsinsa wala akbaru ko abin da ya fi zarra illa fi kitabin mubin face yana cikin littafin Allah bayyananne ai bayyin wa huwa lahul mahfuz shine allan Allah wato lahul mahfuz Allah ya yi haka ne liyajziyar lazina amanu wa amilu salihat don ɗai ya yi sakayya ga waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari za a sanya su aljanna in alkiyama ta tsaya Allah ka sanya mu ciki ula'ika lahum magfiratun wa rizqun karim wayannan gafara ta tabbata a gare su arziki mai girma mai daraja ya tabbata gare su ai hasnun fil jannati cikin aljanna نعم
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب مم.
أولئك لهم عذاب من رجز أليم اي نعم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق مم.
إنكم لفي خلق جديد اي نعم أفترى على الله كذبا أم به جنة نعم بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد مم.
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء daure shi yayi shi إن في ذلك لآية لكل عبد منيب Inam, Allah madaukaki yace wallazina sa'u fi ayatina. Wallazina sa'u fi ayatina wa'anda suka tafi da barna suna so su bata ayoyin alqur'ani. Suna ganin dokokin Allah ya zama kauyanci a yanzu wannan zamani da aka ci gaba bai dace ba. Yanzu zamani ne ana karni na goma sha hudu, karni ne na ci gaba, karni ne na kimayya. ka ce ba za a bi dokar Allah ba ba za a bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba to kana ƙoƙari ne wajen ɓata dokoki na ayoyin alkur'ani mu'ajizina Allah ya ce suna tsammanin za su tsere mana ai sabiqina lana fayafutuna na ballan su kubce mana lidhannihim saboda zaton da suke Allah ba sa wala'ika ba suna zaton cewa in sun mutu ba za a tayar da su ba kuma ba za a yi musu ukuba ba akan abin da suka aikata ula'ika lahum azabun min rijizin wayannan suna da wata azaba na ainihin wani yankin azaba mummuna huwa sayyi'ul azabi shine mummunar azaba wa fil hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim ka ganki yazo hadisin da imam al-bukhari da muslim suka fitar an usamata ibn zaidin daga usama ɗan zaidu sahabin manzon Allah wadda annabi ya ce yana son sa kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce adda'unu ayatu rajizin rijizin anoba aya ce irin ta azaba har korona naka da'un ko ta Allah ce ko ba ta Allah ba dai ta zama ayatu rijizin dan anoba ce mutane suna mutuwa barkatai ba kai ba gindi ba yadda aka saba mutuwa ba ko to yace manzon Allah yace a da'un ita anoba ayatu rijizin ita ce alama ce ta azabar Allah ibtala Allahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi Allah wanda ya buwaye ya ɗaukaka yana ainihin jarabtan wasu mutane daga cikin bayinsa sai sa musu anoba akwai anoba ta hakika akwai kuma anoba da ake kagarta dan adam ko fa idza samitum bihi fala tadkhulu alayhi idan kuka ji wani gari ko wata unguwa ko wani gida ko wata kasa da anoba fala tuqaddimu kada ku je gurin wa idza waqa bi ardin wa antum fiha idan anoba ta auku a kasa kuna cikin kasan fala tafirru minhu kar ku guje mata ba a guje wa kaddara ai ko kaga kenan annoba ba a guje mata ka toshe hanci ko kar ka toshe ko ka gaisa ko kar ka gaisa idan annoba ta zo kanka zuwa za ta yi to su ma sun yadda akwai airborne disease ai ko iska ka san sadda za ka sheke ta mun ji an ce akwai wadda za ka taɓa haka kar ka sosa idanka kar ka kwakuli hanci kar ka sa hannu a bakinka duk wannan iya yi ne ka san matar da abin zai shiga in Allah ya so ya shiga eh taka sai ce suna da azaba min rijizin alim mu'limin bin raf'i ko sifa ce wa qura bil jarri na'am ko fi lafazin ina yake na na'am fala tadkhuluha na yi shi wannan na'am wa yaran lazina utul ilma wa'anda aka bai wa ilimi shine yahudu mu'minu ahlul kitabi mu'minan mazawa littafi ka abdullahi bin salamin wa ashabihi kama abdullahi dan salam da abokansa allazi unzila ilayka min rabbika suna kallon abin da aka saukar zuwa gare ka daga wajen ubangijinka wa huwa alqur'anu shine alqur'ani wa huwa ai na'am huwa al shi gaskiya ne wa yahdi ila siratil azizil hamid yana shirarwa zuwa ga hanya ta ainihin mabuwayi kuma godadde Allah kenan ai Allahu zil izza al mahmud Allah ma'abucin izza kuma wanda yake abun godiya وقال الذين كفروا وعندنا كافرت suka ce قال بعضهم على جهة التعجب لبعض sashin su suka gaya wa sashi saboda ta'ajjubi ma'ana suna al'ajabi hal nadullukum ala rajulin shin kuna so mu shiryar da ku mu nuna muku wani mutum wa huwa muhammadu shine muhammadu dan abdullahi yunabbi'ukum ya zai ba ku labari ayyukbirukum annakum idza muziqtum idan aka tsattsaga ku aka yayyanka ku kullu mumazzakin kowane irin yankewa bi ma'ana tamzik innakum lafi khalqin jadid wai idan mutum ya mutu ba jijiya za ta yanke ba jiki nama ya rabu da tsoka kashi ya digirgije cewa za a sake halitta ku suka ce aftara ala allahi kadiban ya kiri ƙarya ne ya jingina ta zuwa ga Allah an bihi jinna ko dai yana da taɓin kai ne wai annabi jununin takayyala bihi zalika wai hauka ne ta kurwan tomar da wannan abu da yake faɗa cewa in mutum ya mutu an sa a kabari ya digirgije kashi ya ƙare babu tsoka babu ainihin jijiya wai za a sake dawo da shi Allah ce balil ladina la yu'minuna bil akhirati ba haka ba dai wayanda ba su ba da gaskiya da ranar ƙarshe ba almushtamilatu alal basi wal azab wadda idan azab wato in ranar ta tsaya a cikin ta ne ta kumshi tayarwa da kuma azaba fil azabi to su suna cikin azaba fi dunya li yuqihim bi zalika fil fitan da'ima saboda sun auka cikin fitina dawwamammiya wa dalalil ba'id da kuma bata mai nisa anil haƙi ga barin gaskiya fala yarji'una ilaihi ba za su dawo zuwa ga wato gaskiya ba Allah ce afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum yalla ba sa kallo ne ga abin da yake gaba gare su da wanda yake bayan su ai ma fawqahum wa ma tatahum abin da yake birbishin su da abin da yake karkashin su minas sama'i wal ard na sama da ƙasa ba sa kallon sama da ƙasa ne inna sha nakhsib bihimul arda Allah ya ce idan muka so fa za mu sa ƙasa ta yi kusufi disilitse aw nusqit alaihim kisafan kaji naka na malam kuma kisfan imamu warshi daure shi biskuni sini kaji ko wa qura bi fatiha qil'atun kenan sai Allah ya ɗauko musu wani yanki na azaba mina sama'i daga saman fikiratin fil af'ali salasati biliya yusqit inna fi zalika lalle cikin wannan abu almar'i wanda ake gani la'ayatan wallahi akwai aya li kulli abdin munib ga kowane bawa mai komawa ga Allah rajun ila rabbi fadalla ala qudratillahi alal ba'thi wa ma yasha wannan yana nuni akan ikon Allah yana da iko in ya kashe kuma ya tayar ya kuma yi sakamako ya shigar a wuta ko ya shigar a aljanna warju ila Allah inma huwa bil imani wal amali salihah komawa ga Allah kawai yana kasantuwa ne da imani da aiki nagari wa biha yastaqimu tafkiru da wannan ne tunani yake tsayuwa wa yakunu al aqalu salim hankali ya zalla fiyayye thumma zakara qissata dauda mawdu as-sura sannan sai Allah ya ambaci kissar annabin Allah Dawud wanda shine mawdu'in sura din wa huwa anna qiwaman nizami shine tsayawar tsari dai inna ma huwa bil imani wal amal salih yakan tabbatu ne da imani da aiki nagari faqala sai ya ce mi
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير نعم وألنا له الحديد yaya أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا eh na'am إني بما تعملون بصير dan nasafa ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر mm وأسلنا له عين القطر eh ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه haka ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير haka fa يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور kaji الراسيات jawabi
اعملوا آل داود شكرا wa qalilun وقليل من عبادي الشكور
Allahumma ja'alna min al-qalil Allah madaukake yace wa laqad atayna Dawuda minna fadla haqiqa mun baiwa annabi Dawud falala daga wajenmu micece falalar mala yace nubuwatan Allah ya bashi annabta ai ko falala ce ko wa kitaban ko kuma littafin da Allah ya bashi zabura kenan ko Allah ya bashi. Kala Allah ta'ala, Inna sakkarnal jibala ma'ahu yusabbihina bilashi wal ishraq. Allah ce lalle mun horewa annabi dawu da duwatsu suna yin tasbihi tare da shi bilashi safiya wal ishraq da marece. In yana tasbihi duwatsu suna yi tare da shi. Annabi Dawud kenan. imamu ibn al-arabi al-maliki a littafin tafsirinsa tafsir al-fiqh yace kyakkyawa wato falalar da Allah ya baiwa annabi Dawuda da isnadinsa ya kawo dalili cewa Allah ya bashi murya mai daɗi muryar annabi Dawuda tana da daɗi shi yasa sahabi ya karanta wa annabi Qur'ani yana da murya da annabi ya ji daɗi sai ce laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud kaga maganar da ƙarfi ita ma Allah ya ce an baka wata algeta mai daɗi daga irin algetun annabi Dawud alaihi salam shine murya shi yasa ibn al-arabi yace fadla din nan ita ce wato husnu sauti Allah ya bashi murya mai daɗi to koma me dai da Allah ya bashi wa kullu yace zai muka ce ya jibalu awbi ma'ahu Allah ya kira duwatsu bi fathil hamzati ya jibal wa tasdidil wawi amrun min at-ta'wibi aka ce su kuma huwa tarji Ibrahim ma aka ce su je su yi tasbihi tare da annabi Dawud bin nasbi adafan ala mahallil jibal ay wada'auna ha tusabbihu ma'ahu Allah ya ce da duwatsu da tsuntsaye in annabi Dawud yana tasbihi su ma su dinga yi bayan haka Allah ya ce wa alanna lahul hadida bakin karfe Allah ya ce sai muka lausa samar shi annabi Dawud zai dau bakin karfe ba tare da kayan walda ba da hannunsa sai ya yi abin da yake so ya lankwasa shi kaga horewa ce shi Allah ya hore mar shi ya laushi faka na fiye da hi kal'ajin kaji ko bakin karfe a hannun annabi dawo da kal'ajin kamar gumba kasan gumba ko kwababban gari kasan za ka yi cura shi yadda ka ga dama in ka ga dama kai turin fura in ka ga dama kai mara in kai dama kai madurguji ka san madurguji la haula hausa ta kare madurguji ba ana wani katuwan marar tuwo ba guda ɗaya sai ta cika ƙwarya ana kaiwa masu noma a gona madurguji kenan to haka duk abin da yake so zai yi da wannan karfe to sai Allah ya ce a ni'mal sabighatin kai aiki irin na ainihin asibgu shine yayi ainihin riga addir'u duru'an kawamilun yajruha labisuha kammalalliyar riga wanda wanda yake sanye da ita sai ya daga ta ya ja alal ardi akan kasa wa qaddir fi sardi yace ya auna rigar da za a yi ta daidai domin addir'u irin kamar rigar yaƙi ne bullet proof da ake yi akwai wadda ake yi da ƙarafa ko an harbe ka da kibau ba za su huda kirjinka ba akwai migfar ita kuma kamar helmet ne za a tare kan ko an kawo sara da takobi sai dai a sari karfe karfe ya sari karfe sai wuta ta yi tartsatsi amma kai mai yaƙi ba za ta taɓa ka ba wa qaddir fi sar aina sijid duru'a ka saka irin wannan riguna qila lisani aha sarrat shine sardu din ai ij'alhu bihaythu tatanasabu hilaqahu ka sanya ta yadda za ta yi daidai da kewayen jikinsa wa amalu salihan ai ala dawud ma'ahu wato Allah sai ce ku aikata ayyuka na gargari mutanen gidan annabi dawuda tare da shi inni bima ta'maluna basir lalle ni mai gani ne masani ne dangane da mi abinda kuke aikata fa ujazikum bihi dan muku sakayya da shi fi isharatun ila wujubil kasabi bi qadari al-hajja wannan aya tana nuni akan wajibi ne kowa ya nemi sana'a gwargwadon yadda zai biya bukatunsa na rayuwa waj'al al-baqi al-ayyam wal layali lil ibada sauran kwanaki kuma da awoyi sai a yi ta bautar Allah kaddara fi zalika al'amal gwargwadon wannan aiki wala tashgal jami'a awqatika bil kasbi kar ka zama kaman bature ko dan China kai baka da lokacin ibada kawai sai aiki yana office yana company yana yana gunda ko manomi ne kullun an ce a koma gona ka tafi jeji ka ini duk tunaninka ya lalace a gona ta ruwa ya cinye kudinka ya kare kuma ka dawo gari ya hake nan Allah kiyaye bal hasil fihi alquta bil fa hasil wato ka tabbatar da ka nemi abinci gwargwadon yadda bukata take wacce gilbil ibadati kuma ka shagaltu da bautatawa ubangijinka to sai Allah ya ce wa sakharna li sulaiman ar-riha shi kuma ɗan gidan annabi dawuda annabi suleiman allah ya hore masa iska yana hawa iska ya yi tafiya yadda zai tafi duk iska in yi shimfiɗa kafet sai ya haushi da mutane sai ta ɗauka kaji wani jirgi na daban ta kai shi inda za shi ta sauke shi a yadda za shi bi nasibin wakura bin rafi taƙadiru taskiri guduwa ha shaharun tafiyarta da safe zuwa ainihin zawali kamar tafiyar wata guda take yi kaga an yi tafiya ko shine guduha ai sayruha min al-gadwati bi ma'ana sabahi ila zawal daga safiya zuwa zawali tana tafiyar wata uku ne wa rawaha shahrun tafiyarta kuma bayan rana ta karya zuwa marece shi ma wata guda Allah ce wa asalna lahu ainal qitr sai muka narkar masa da ainihin wato dalma ai annuhas dalma asalinta da a dunkule take annabi Sulaimanu sai Allah ya mayar mar ita narkakkiyar dalma fa udriyat min ma'danihi yanbu kajaril ma sai aka gudano da ita daga ma'adaninta tana bubbugowa kamar yadda ruwa yake tafiya a kan ƙasa in an yi ruwa ko in kwaranye ya koro ko kogi ya koro wa amalin nasu ilal yau mimma uliya suleiman mala ce aikin da mutane yau suke na ƙarafa makera ɗin nan duk yana daga cikin abin da allah bai wa annabi suleiman aminal karamati lati uliyaha suleimana yana daga cikin karama da girmamawa da Allah maɗaukaki ya baiwa annabi Suleiman, walaula ha in ba don wannan kyauta da Allah ya wa Suleimanu ba, ma ma lanan nuhasu aslan da tun asali dalma da bata narke ba lannahu qablahu lam yakun layyinun aslan domin gabanin annabi Sulaiman dalma ba ta da laushi ba a narke take ba la binarin wala bi ko ka sa wuta ba za ta narke ba ko ka sa kayi ta duka ka dora akan uwar makera ka samu wannan gudumar kai ta bugawa ba za ta yi ba wasakharna lahu min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbi Allah ya ce ya hore wa annabi Sulaimanu aljanu suna aiki suna ta aiki aiki wa man yuzik duk wanda ya kace daga cikin aljanun nan ya bin umarnin annabi Sulaimanu an amrina lahu bi da'atin umarnin da Allah ya yi musu yace simar da'a Allah ya ce nuzik min azabi sa'ir za mu ɗanɗana masa azaba mai ainihin zafi Allah ce wa shaddadna mulkahu wa atainahu alhikmata wa fasl alkhitabi ka gani annaru fi dunya za sa shi azaba mai zafi a duniya bi an yadribahu malikun bi sawdin minha darbatun tahriquhu Allah ya aiko mala'ika da bulala bulalar daga wuta aka ciro ta in ya shauɗa mar sai ya ƙone shi aljanin ya maluna lahu ma ya sha'u min mahariba suna aikata wato suna yi wa annabi sulaimanu aiki abin da yake so su yi shi za su min mahariba suna gina mar mihrab wannan gurin liman ai masajid su gina masallatai wakila abnatun murtafi'a maharib din kenan gini masu yas'adu ilaiha bidurji wanda ake hawa da jakin beni wata masila jam'u timthal da ainihin surar mutane model kenan wa huwa kullu shay'in masaltahu bi shay'in duk abin da kai misalin sa da wani ay sawwaru min nuhasin wa zujaj wa rukham suna man sura daga ainihin narkakkiyar dalma dinnan wa zujaj da gilas wa rukham da wannan tile shine rukham ولم يكن اتخاذ الصور haramun fi shari'ati a zamaninsa ka yi hoto mai surar mutum ko damusa ko wani abu ba haram ba ne yanzu ne aka haramta wajifanin jam'u jafnatin kal jawab ai jam'u jabiyatin wa hiya haudun kabirun yajtama'u ala jafna alf rajulin kaman wata babban masaki kore ne da tukwane guda ɗaya kamar mutum dubu za su iya taruwa a kai rajulun ya kulu na minha suna ci daga ciki wa ƙudurin rasiyat da tukwane shine ƙudur ƙiduru ita ce tukunya da tabbatattun tukwane da ba a ɗaga su sabitatul lahaƙi ƙawa'in masu kafa la ta taharraku ba a motsa su an amakina ha agun da suke tuttakazu min aljibal da duwatsu ake tukwanen bil yaman a ƙasar yaman yas'adu ilaiha bis salalim ana hawansu da tsaneku wato kuranga Allah ce i'malu ala dawuda shukura Allah ce ku aikata aiki na yabo ku aikata aikin da'a wanda Allah zai bada lada lahu alama atakum ku yi shi shukuran kuna masu gode wa Allah bisa abin da ya baku wa qalilun min ibadiyash shakur Allah ce kaɗan ne daga cikin bayina ke godiya al'amiru bi ɗa'ati shukuran li ni'imati si ɗa'a don gode wa ni'imar Allah wannan shi ne ƙarshen abin da za mu ji yau in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu ɗora daidai kan aya ta goma sha hudu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين